شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya gabata mun karanta kisan kadar da kuma musa alaihi salatu wasalam yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki a wannan karatu namu na darul hadis a wannan masallaci mai albarka na ƙofar gidan mai girma sarkin nan ba za mu tashi babu man sa'ala aliman jalisan wa huwa qa'imun babun da yake magana akan mutumin da ya tambayi malami malamin yana zaune shi kuma yana tsaye ya halatta malami yana zaune kai kuma kana tsaye sai ka zo ka tambaya a tsaye to wannan babi zai tabbatar mana da wannan hadisi na farko annabi Musa al-Ashari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah malkitalu fi sabilillahi me in a ce yaki fi sabilillahi me ake nufi me ake nufi da yaki a ce wani yayi yakin sa fi sabilillahi yaya ne ne za a yi a ce yakin ya zama fi sabilillahi fa inna ahadana yuqatilu gadaban ko gadiban haka ne ko wa yuqatilu hamiyatan domin yana iya wani lokaci mutum ɗaya daga cikin wazo ya yaƙi alhali ransa ba ce ya tunzura a haka zai yaƙi wani kuma zai yaƙi saboda kishi ko na ƙabilarsu ko na yaransu ko garinsu ko ƙasarsu ko wani abu makamacin wannan a ƙalar sa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wannan shine yaki fi sabilillah daga kai ta ce ana mai dawo da mu hadisi innamal a'malu bin niyat wannan ba kulli imri'in ma nawa saboda haka niyyar da take zuciyar mutum a lokacin da ya je yaki ita ce za ta nuna yayi fi sabilillah in yayi dan Allah ne to wannan ne sawa'un matsalar ta shafi kabila sawa'un matsalar ta shafi gari sawa'un matsalar ta shafi kasa ko ta shafi menene amma motive da yake cikin zuciyarsa yana so ya toshe wata kafar da musulunci zai samu matsala ko kuma yana so ya buɗe wata kafar da musulunci zai samu ɗaukaka to wanda yake da wannan niyya kuma tafi yaƙi haka to wannan shine yaƙi fi sabilillahi ai wani zai dan kansa ne wani zai dan neman daukakar kansa ne dan kariya da sauransu sauraka a zuci ne abin yake babin kawalin lahi ta'ala wa ma'autitun minal ilimi illa kalila babin da yake magana fadin allah maɗaukakin sarki inda yake cewa ba abin da aka baku na ilimi face ɗan kaɗan ilimin da kuke da shi a duniya ka duba ilimin duniyan nan yanzu yadda duniyan nan ta birkice ta razana kirkire-kirkire yawa nesa ta dawo kusa aka fara alfahari da ilimi kana gidanka ana kallonka mutum a hau cikin iska yana ta shura gudu ko ya shiga ruwa yana ta shura gudu ko yana zanne a ɗakinsa yana taɗi da ɗan uwansa a madina ta sauransu kuma yana kallonsa yana kallonsa suna magana faɗin faɗa dai sauransu duk irin waɗannan da kuma ilimi na addini da Allah maɗaukakin sarki ya ba mutane duk in ka tara su ba komai bane face ɗan kaɗan a cikin hadisin da muka karanta na baya ishara ta abin da ko inda kibir ya ce wa Musa alaihi salatu wassalam kaga wannan tsuntsun da ilimi na da ilimin ka in an tara su bai fi abin da wannan kanarin ya dan sautsa a cikin wannan kogin ba in ana shi da ilimin Allah zaka duk abin da ka ba mutane ilimi ɗan kaɗan ne an karbo daga abdullahi bin masudin radallahu anhu qala baina ana amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi khirabil madinati ga makani wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rushashin gini na madina irin gidan da ya dan lallace din na haka wa ya takaw ala asibin ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana dan dogara da wani sanda da yake tare da shi wa marra bi nafarin min al-yahudi sai suka shuɗe wurin wasu 'yan jama'a na yahudawa suna zane a majalisunsu suna tari faƙala ba zuhun libani sai wa'yansunsu suka ce ma'yansu ganin mutumin nan yana zuwa ganin mutumin nan suna zuwa suna suka shune ganin yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam saluhu an ruhi ku tambaye shi a ina rai yake a jikin mutum a ina rai yake a jikin mutum in ya ba ku ansa za mu san shi annabi ne in kawai ya kasa ba da ansa kun ga mun kure shi kaga kenan a rayuwa haka kullun take duk abin da kake shiryawa wani kuma tunani yake yayi undoing abin da kake yi tunaninsa kawai ta ina ne zaka gaza ta ina ne zaka za a samu kashi a cikin lamarinka kaga wanda wannan tambayar tasu ba dan Allah ba kawai ya tafi bari ai masa tambayar abin da za ku rai saluhu anir ruhi ku tambaye shi a jikin mutum ya nuna mana a ina ne rai yake ai mun san akwai rai a jikin mutum ko yawwa to ina yake azala ba'dhum sai wasu suka ce la tasaluhu la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu ce wallahi karku kuskure ku tambaye shi kun san yana da matsala kuna tambayansa sai sai a yi masa wahayi a saukar masa da wani abin da kuma ranku zai bashi sai ya zo da wani abin da ko ba za ku so ba dama jira yake yi shi ma da zarar ku ku tambaye shi wani abu sai ya tono muku wani abu kaga kenan sai ban amara da mutanen da suke da ilimi kenan ko suna da matsanya akan la tasalu an ashiya'a in dubra lakum tasu'ukum suna sanar da wannan kaka suka ce wallahi ku kyale shi faƙala ba duhun sai wasu suka ce suka ce mene ne la nasalan da Allah sai mun tambaye shi lamul kasami Allah sai mun tambaye shi ko wallahi sai mun tambaye shi sai mun tambaye shi sai mun in abin da zai saukar din ya faɗa ya saukar kawai faqama rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su sai ya tashi faqala sai ya ce ya abal qasim marruhu yace ya kai baban qasim muna da tambaya akramakallahu baban qasim ana tambaya me tambayan ku menene rai rai da a jikin mutum me rai tukunna marro fasakata wa qultu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai bashi ansa ba ni da muke tare da shi muke tafiya sai nace innahu yuha ilayhi hadha annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ai wallahi yanzu a masa wahayi saboda shi kuma yaqini da yake tare da shi ke dango ba annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ba ha bai sani ba ma yanzu za a yi masa wahayi saboda shi yana da yakinin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana masa wahayi saboda haka wakuntu sai na tashi dan ji ya ce komai ba Fala manjala lokacin da yanayin da yake ciki sai ya yaye annabi sallallahu alaihi wasallam shiru din da ya din nan wahayi ne kenan da abin ya yaye anhu a gaba gare shi kala sai ya ce sai karanta musu aya wai salunaka anin ruhi kulin ruhu min amirar rabbi wa ma'u otitin ya kamata ya zama ko? haka ne? ma'utu ne? yawa eh yadda ya kamata a ce wa ma'utitum ne ayar ko? yawwa tafin ira ne kina wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah madaukakin sarki sai ba da ansa take ya saluna ka arin ruhu suna tambayan ka akan akan game da rai kullu ruhu min amri rabbi kace musu ruhi babu wanda ya san inda yake sai ubangiji na lamarin sa a hannun Allah madaukakin sarki yake kaga irin abubuwa da suke tabbatar da manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci ne na gaskiya da wani dan dagaji ne ko dan neman abin nan ne sai ya kirkiro wani abu sai ya fada saboda gudun kar ya fadi shi da bai sani ba bai fada ansa ba har sai da aka yi masa wahayi sai da aka masa wahayi an taba tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam game da kiswewar rana ko ya ce musu inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi rana ta kisfe ɗansa ibrahim al-mu'azzam ya rasu sai mutane dama kuma suna da noshin a jahiliya cewa in rana ta kisfe ko an haifi wani babban mutum ko wani babban mutum ya mutu to ga ibrahim ya mutu fajahaba ai sai ibrahim kan suka mutu dole ne ma rana ta kisfe rana ta kisfe rana ta kisfe sai a kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ɗansa ne kaga credit ne a gare shi ya ce eh haka ne to in mutanen mu ne na yanzu masu daukaka sai su yarda saboda ɗansa ya mutu shine rana ta yake sai cansa a inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yanqasani li mawti ahadin wala li hayati aya ce kawai ta ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabin gaskiya bane a wannan lokacin in yace eh saboda mutuwar ɗansa ne ta sha amma kuma da a wannan zamani irin namu na yanzu nan sai kuma zo a disrobin sai ya zama an rusa abin kuma da aka gina sama da shekara dubu yanzu abin da discovery na wannan zamanin zai zo sai ya rusa shi to kaga nan ma da ya ga dama sai ya ce musu a guri kaza ne yawwa ko ya ce musu yana zuciya ko ya ce musu yana kwakwalwa ko ya ce musu yana cikin jini ko ya ce musu a waye yake da zai sauransu to amma bai abin nan ba sai shuru sai da Allah madaukakin sarki ya sauka da aya kuma hakan ma Allah madaukakin sarki sai ya gaya musu cewa bara a gaya musu inda ran yake din ba to ina ina ina zaka ce inda yake in banda Allah wa sai inda yake an sare kan mutum zai mutu an fasa kan zai mutu in aka yanke hannunsa wannan jini ta zuba mutuwa zai yi in aka sare kafa mutuwa zai yi in aka huda ciki aka farde mutuwa zai yi a ina ne ɗaya inda ran yake arruhu min amri rabbi lamarin rai lamari ne wanda ke na ubangiji Allah madaukakin sarki ma wace tu min ilmi illa qalilan babu abin da aka bai ku na ilimi face abu dan kadan ilimin ku in an compare din sa da ilimin Allah madaukakin sarki ba komai bane face lamari ne dan kadan malam ko discovery ya gano inda rai yake yanzu discovery ku ne malaman science ko discovery ya gano inda rai yake a yanzu ko kuma ma menene ran eh to babu man kasa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah yafhamu haka ne babu mutumin da ya waru wa'ansu mutane ya sanar da su wani ilimi bai sanar da wa'ansu mutane ba saboda jin tsoron kar su fahimta mun gane ya halatta haka a ware wasu mutane a karantar da su wasu ilimi wasu kuma ba a karantar da su wannan din ba saboda jin tsoron kar su fahimci abin da ake ciki ga information ya kamata a sanar da wa'ansu ba a sanar da wa'ansu ba saboda in wa'ansu sun gane za a samu wata matsala mun gane wannan eh ko a gane abin da ke nufi ba ya halatta idan ga wani information a sanar da wa'insu a hana wa'insu saboda wa'insu ba a son su fahimci halin da ake suke ciki saboda ai kaga ake ce wala rudduhu ila ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimu allazina yastanbidunahu minhum ko yawa akwai ba kowace matsala ce idan mutum ya santa zai je san sake ta a duniya ba ana dawo da ita zuwa ga shugabanni na addini ko shugabanni na gari ko na ƙasa su zama suna da special information saboda san yadda za a yi takili ba kowace matsala ce ta public ba ba kowace matsala ce ta kowa da kowa ba a ga ɗaya daga cikin matsalolin wannan zamani an sau public media a fili uban kowa da ya ɗauki abu sai ya wasa kawai directly da haka ya sa fasadi zai zai ta yaduwa sai mutum ya je zana a gidansa ya tsara maganganu wanda ransa yake so sai ya sake kawai a duniya a ita ce ce kuce a kai ya faɗi abin saboda babu kaidi da da kaidi a ce duk mutumin da zai sake magana da ba ta ce ba za a iya hukunta shi to da za a samu sanity a wayansu abubuwa amma yanzu san mutum ya yi magana kawai ya je a yi uploading ake ta kome kawai sai ya watsa shi kenan wannan ma ya yi wannan ma ya yi da mai gaskiya da mai ƙarya wani lokacin a gaggawar yadawa sai a dauki abin da bai tabbata ba sai a wada shi wani lokacin ma so kake kai a gurin ya fara fitowa ta wurin ka sai a sanar to kaga irin waɗannan akwai wasu matsaloli akan wannan hadisi na farko na Anas radiyallahu anhu qala kana mu'azun radif rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala rahali mu'azu bin jabal Allah madaukakin sarki da shi ya kasance a kuturna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan abin hawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya goyo shi akan mashin dinsa na wancan zamanin ko raƙumi kenan sun haura kumi su su biyu annabi sallallahu ya goye shi suna tafiya in an ce radif goyo kenan ko akan abin hawa amma yawa fa qala sai yace ya mu'az ya kai mu'az qala labbaik sai ce ya ya rasulullah na amsa kiranka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'adik na amsa kiranka na amsa kiranka qala sai ce ya mu'az ya ce ya ma'az qala labbaika ya rasulullahi wa sadiq na ansa kiranka ya manzon Allah na saki ansa kiranka ya sake cewa ya ma'az sai da ya kira shi sau uku me hikiman wannan ya ja hankalinsa cewa akwai wani special magana da yake da shi yawa nau'i ne na jan hankali intiba jazbul intiba jawowa hankali tara masa tunaninsa a gu daya saboda wani special information da yake so wato kinan ya bashi yadda aka so uku kala sai ya ce masa mamin ahadin wallahi babu wani mutum daya a duniyan nan ya shahadu Allah ilaha illallah wanda zai shaida cewa babu abun da ya cancanta abota masa sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi kuma tabbas muhammadu manzan Allah ne sidikan min kalbi tsakaninsa da Allah a cikin zuciyarsa haka yake nufi babu wannan mutumin illa haramahullahu alal nari kwace sai Allah haranta namansa tabbata a wuta kowaye shi duk mutumin da ya imani babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma ya yadda tabbas Muhammadu manzon Allah ne babu shi abin kasa face sai Allah ya haranta namansa ya tabbata a wuta qala sai yace ya rasulullahi afala ukbiru bihin nasa fa yastabshiru wannan magana ai ka gane ba ni information mai daɗi wannan falala na ce zan iya zuwa an gaya mutane sai albishir su ji daɗi su yi wujunan su bushara kowa a faɗa masa hakan nan kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce izan yattakilu in ko kai haka Allah za su shantake yattakilu za su shashanta a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kai imani da Allah tsakaninka da Allah kuma kai yadda da manzan Allah tabbas a cikin zuciyanka wallahi ba za ka dawoma a wuta ba hatta ai duk abin da zai na san dai ba zan dawoma a wuta ba ko ka san dan adam da mummuniyan abin sai ya manta da hadisin Numan bin Bashir da yake cewa kar ku yadda ku je cikin wuta ko na minti daya yace dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahwana azaba min min min fi an-nar ko la rajulun يوضع في أكماس في أكماس النار كما يوضع تحت قدميه جمرتان من النار wannan ya zo da akmas wannan ya zo da abin mutum ne wanda za a sa gaushi kwaya biyu a karkashin kafa sai ya galidi magu kwakwalwarsa tana zabarbaka azaba mafi karanci shine mutumin da ba za a sa shi a wuta ba amma za a kawo irin abin inna ha tarmi bi shararin kalkasar din nan tartatsin sannan a kawo guda biyu ɗaya taka da wani ɗaya taka da wani shine nasa ba wuta ya shiga ba amma kwakwalwarsa za ta dinga zabarbaka kamar da tukunya take zabarbaka in an sa mata talge wannan shine azaba mafi karuwa ya ce kuma babu irin azabar da za a maka a duniya haka ta faru da kai azabar da za a maka a duniya ko a cikin soyayyen mai aka saka ka kwakwalwarka ba za ta zabarbaka ba amma wancan zai zabar baka to amma mutum a mummunan tunaninsa sai ya ce a tuba wani matsala sai abin da ya gada ma tabbatar ba zai tafi wata auta ba ko a ji a sashi a wuta na miliyan shekara miliyan uku kashi kuma wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanati mimma yaudun ko mimma taudun kwana ɗaya shekara dubu kwana ɗaya shekara dubu an bayan shekara miliyan amma fa zai fito fa amma dai shekara miliyan me amfanin wannan saboda mutane ba kowa ya yi tunaninsa yake sayaye ba wani akwai wauta cikin lamarinsa don haka dole ba ka bukatan ka ba shi wani information din directly don zai mismanaging dinsa don haka ne sa ya ce masa in kai haka ya takilo za su shan takilo ka bar su a hakan nan mun gane wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaman bai buɗa masa kofar ya je ya sanar da mutane ba wa akbar biha mu'azu inda mautihi ta athuman mu'azu bai bada labarin wannan hadisi ba sai da ya zo mutuwa sai da ya zo mutuwa me yasa ya bada hadisin ta athuman ai firaran min al-ithm saboda gudun tsoron boye ilimi yadda ya ji ko dole sai ya faɗa yawwa kenan kaga mutane malaman balaga suka ce inna li kulli makanin makalin wa li kulli makalin makan kowane guri akwai irin maganarsa kuma kowace magana akwai irin gurinta yawwa akwai irin gurinta ba za ka je ka faɗa wa 'yan firamare school abinda ake faɗa wa 'yan jami'a ba ba za su fahimce ka ba ko kuma ka je gurin 'yan malaman jami'a kana musu magana irin ta 'yan firamare school ba ba za su fahimce ka ba kowa akwai nasa haddisun nasa bi ma'arrafu in za ku yi ma mutane magana ku musu magana ya zama daidai da label ɗinsu don haka kenan kaga yanzu abinda wasu mutane suke yi da sunan addini musamman yanzu da social media ya yawa su an bulo kowace irin magana yadda suka ga dama kuma su sa ta yadda kowane mutane alkasi wa dani kowa zai ɗauka ya ji to kaga akwai matsala a cikinta saboda kowane mutum ya kamata ka masa magana gwargwadon fahimtansa don haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance mu'azu bin jabal ya tabbatar in ya gaya mu'azu mu'azu ba zai shantake ba ko akwai amana yawwa akwai amana shi yasa ake son ko information ka yana maka da farko ko information kake da shi inda yana da security threat to ana so ka rudduhu illa rasul wala ulul amri minhu ko akwai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi ya ba wa mutane interpretation ko kuma ulul amri minhum shugabanni daga cikin su in annabi baya nan shugabannin sun za su abin nan ba ni manta akwai wata rana da menene aka ce lokacin boko haram din an ce an an wani doka ne aka saka a cikin garin nan ina jin sai mutane suna ta surutu eh yau doguwar fira aka hana ko na jin doguwar fira aka hana aka hana ya kamata a ce sarkin gari ya magana sarkin gari sai ya goye bayan a rage wannan din maimakon ya ce a a bar mutanen su wala sai ya goyi bayan a sa dokar sai ma salu ya zo sami ni kaji kaji kaji kaji na ce fulmi ba akwai information din da yake da shi ya akwai inda bace sai daga baya sai muke ji cewa an yi intercepting din maganganun wa'ansu cewa za su je jamba za su yi wani operation a mtn don haka shi ne prior to wannan sai maza maza aka sa dokoki masu tsanani bincike sai ya tabbatar mana da haka ce malam sa'adu to kaji ko saboda haka wani information din shugabanni suna da shi fiye da yadda leman yake da shi za ka in sun sa wani dokar wani lokaci hakuri a bita ya fi zaman lafiya akan a ce a'a ai ba Allah ne ba dokar Allah bane ba mai mai da sauransu ba yau da zaran Allah ya ba mutum shugabanci akan lamari yakan ba shi wasu hikimomi da wasu information da wasu ilimi wanda kai baka da shi saboda ai mutanen da za su zo su tattauna da shi ba za su zo su tattauna da kai ba labarin kuma da za a kawo masa ba za a kawo maka ba da sauransu dabarun da za a zo a masa da shi ba za a zo maka da shi ba yawwa sai ka ga Allah madaukakin sarki yana taimaka masa ta wannan hanya ne wallahu ta'ala ala to amma shi mu'az ya bada wannan labarin saboda tsoron kare ya boye ilimi ko shi kuma yana ayan kare kare da hadisin da yake cewa ba wai yayi dan sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam bane duk da cewa ibara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nuna hani kai kai tsaye ba ce idan ya take in kai haka fa za su shan take to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ya faɗa ba sai dan gudun wato kenan abin nan shan takewar mutane kamar yadda ya hana rubuta hadisi ya ce la taktubu anni fa man kataba anni fa lamhahu kar duk magana nake kar ko rubuta in wanda ya rubuta to ya share ya share da farko to amma me yasa yace kar a rubuta hadisan sa ba dan komai ba saboda gudun kan a cakuda shi da alqur'ani tunda qur'ani a lokacin yake sauka amma abdullahi bin umar bin abdullahi bin abdullahi bin amr bin al-as yana ta rubutawa yana ta rubuta ta rubuta amma mutane suka zo suna zargin sa har aka yi karasa guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktub an ya ya abdullahi ka rubuta duk abin da ka ji da ni daga baki na ya abdullahi na rantsa da Allah ba abin da zai fita ta wannan bakin sai gaskiya ko raina a bace ko ina ko ina cikin farin ciki don sun ce me yasa kake rubuta bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi mutum ne wani lokaci yakan ran- ransa yakan baci wani lokaci farin ciki yake same shi in mutum farin ciki same shi wani lokaci sai ka ga yayi magana me- me- wadda ta ta nishadi wadda ba za ta yi ba ko kuma ransa ya baci sai ya magana wadda za ta kawo matsala sai ce ka rubuta abdullahi duk abin da ya fito a baki na nan ba komai bane face gaskiya don haka kaga kenan can ya hana nan ya bari ya san abdullahi ba zai cakuɗa qur'ani da hadisi ba don haka sai sa ya bar shi ce ya rubuta amma sauran mutane yana tsoron kar su ɗauki ayan alkur'ani su ce hadisi ne ko su ɗauki hadisi su ce ayan alkur'ani tunda duk daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suke fitowa mun gane wannan wallahu ta'ala alam babul haya'u min al-ilm ko al-haya'u min al-ilm babin da yake magana akan cewa kunya yana daga cikin ilimi jin kunya mutum ya nuna yana jin kunya yana daga cikin ilimi an garba hadisi daga ummu salamata ar- eh? al sorry al-haya'u fil al-haya'u fil ilmi ko babul haya'i fil ilmi afwan shukran babin da yake magana akan jin kunya a ilimi akan harkar ilimi akwai jin kunya babu rasar kunya a harkar ilimi hadisi daga ummi salma Allah wadda kuke kirki daidai ta kala take cewa ja'at ummu sulaimin ummu sulaim Allah madaukakin sarki da da ita ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullahi tace ya manzon Allah inna Allah la yastahi min alhaqi tabbas Allah madaukakin sarki baya shakkar fadan gaskiya baya shakkar fadan gaskiya wa hal ala almar'ati min guslin idza talamat yanzu idan mace ta yi- ta yi mafarki sai janaba ta same ta ma'ana sai mani ya fita jikinta ita ma sai ta yi wanka amma farki ne fa kun san lokacin farkon musulunci ne komai dole sai an faɗa muku ga yadda yake da ike ba kamar irin yanzu ne da dama cikin musulunci muka daga muka tashi ba magana nabi sallallahu alaihi wasallama idza ra'atil ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce eh mana amma fa in ta ga ruwa saboda ai innamal ma'u eh min al ma'i yawa innamal ma'u min alma'i ko alma'u min alma'i yawa ba a fara ruwa a jiki sai in ruwa ya fita a jiki ko yawa ba a sam ba a taka dan shi sai an zubar da ruwa yawa saboda in ta yi mafarki ba abin da ya fita a jikinta babu wani abu amma in ta ga ruwa to fa akwai wanka haka ne fakat ummu salma ya yi da na na ummi zama daga ji haka sai kwata haka ta jawo hijabin ta sai ta aka yi ta rufe kunya ya kama ta kenan kunya ta kama ta za a yi mace ta kusa ta zo gaban namiji ta yi irin wannan tambaya din wa khalat ya rasulullahi sai ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limul mar'a yanzu mace ma tana iya mafarki mace tana iya mafarki ta kwanta da miji har ta ga abin nan qala na'am yace kware da gaske taribat yaminiki hannayenki sun yi kura wannan irin irin irin addu'o'in da aka ce kanat al-arabu tad'u ala insanin wa la turidu zalika alayhi daga cikin maganar larabawa sai su maka magana mummunar addu'a da ba haka suke so ya faru da kai ba mun gane ba haka suke so ya faru da kai ba mun gane ai hausa ma suna irin wannan ko kama a ina wallahi za ka sha wahala ba fatar wahalar ake maka ba ko ba ka ba yau ba sau daga na ce fasfar bai za ta dini wa illa tare ba ta daka ai ba addu'a ake maka hannunka ta yi turbayar ba tare ba ta daka za ka sha wahala ne ai to ba fata ake maka kai wahalar ba nan ma ya ce mata tare ba ta yamini hannunki na dama ya yi kura ma'ana ba fata ake mata ya yi kuran ba kamar miskin da ke kenan fa bima yashbahuha waladuha idan ba ta fitar da ruwa me yasa danta yake kama da ita da wani dalili mace za ta haifi ɗa namiji kuma sai kama da ita ko ta haifi ya mace kuma sai ta kama da ita da da ta yaya to dole sai ruwan namiji ya haɗu da na mace sana a samu dako in ɗaya hau kan ɗaya ya fifici ɗaya sai kamar tafi yawa ɓangaren wanda nasa ya fi yawa in mace ne sai kama da mace in namiji ne sai kama da namiji kenan ishara ne na cewa kamar argument din ita ummi salma na farko da ta rufe abin dinta kamar cewa wannan baiwar Allah bata ji kunya ba ya za ta zata ta wannan tambaya ita kuma ta istidlali kafin ta yi maganan ta tace inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin shakkar gaskiya saboda haka duk abin da yake gaskiya ne kawai za a faɗi shi to saboda haka tana da matsala kuma gaskiya ne reality ne tana da wannan matsala din dole tana son ansa ta kashe ta ta sa foundation wanda za ta gini ta da gini ita kuma sai ta ga an kunyata su ko a wani ruwa ta ce fadatin nisa kin kunyatar da mata ta shi da Allah kin kunya kin ba mu kunya to akwai magana kunya a neman ilimi yawwa ko ma'azu hadija ce babu kunya jin babu jin kunya gun ilimi jahili shi ke ta wuni wuni haka ne bisu saboda haka kaga ta fitar da wannan sannan kuma wannan magana ta sai ta bata kofa kuma ita ummi salman na tambaya a to hakan yana faruwa kenan kaga da ita ma tana da yan duhun kan abu aje wata to a to inda a ce mace bata da mani me yasa danta zai kama da ita tana da shi shi yasa babu man istahaya fa amara ghayrahu bis su'al salamiti na? o da sauran hadis? fami mai jiwa halar da ha yaya ɗanta take yin kama da ita muka ce ɗanta yana kama da ita idan na tamani ya yi overpowering ɗin na namijin ko iza alama uha alama iki idan na ta yi overpowering ɗin nasa shi ne za a samu abin ko da yake ba musamman alaman zamani yanzu ne za su ce ba ya ake yin kama malam eh to alhamdulillah da alhamdulillah babu man istahaya fa amara gairahu bi su'ali eh ba
babu eh mutaran hadisi da kuma babu a ji kunya ne kuma kar a ji kunya
to me hadisin ya karantar da mu eh ai mun bada ansa bas har muka bada magana aliyu ma'azu hadeja yace babu jin kunya gun ilimi jahili shi ke ta wuni wuni da tsiya da talauci duk suna inda jahilci ya sansani ko a neman ilimi a neman ilimi ba a yadda kana da matsala ta jahilci kunya ta hana ka tambaya ba daga tambaya yawa ba rasar kunya ba yawa kunyan da wannan suke cewa akwai ta ilimi shine ladabi na ilimi yawa amma ba a son kana da jahilci akan wata matsala ta addini ko baka tambaye ta ba wai saboda kunya sai a tambaye ta
sai dai wajen tambayar kuma
to na kwada bara ta rage bai shiga rijiya amma dai sai an shiga rijiyar yawa shine wajen tambayar ka ita
da yake maganar tana da nauyi ita ma ba ta yi tambayar kai tsaye sai da ta yi foundation ai saboda kar a zarge ta eh ita na da ummu salama eh ta zo za ta yi nata tambayar sai ta dauki ta hankali a'a ba ana ta tambayar bane a tambayar farko ne aka bata kunya
na za ta dora akan abin da aka yi ta shiga ai tambaya ta shiga hmm bai tambaya kamar ko ta gama nata eh sai ita ma sai za ta ta samu fagen da za ta yi haka tambayar hmm amma ba ta iya ta tambaye shi duk da cewa an yi wannan foundation din kuma tana zaune hmm ba ta iya ta bude fuska ta kalle shi ta gaya masa magana ta fuska da fuska ba hmm sai ta ɗauki sa mayafi karfin fuskar ta hmm sai aka aka raba kan lawo ya musu da lallai kaza kuma yana faruwa hmm ba ta tun da ayar ta ji foundation da aka yi hmm eh kuma duk tana gurin aka yi wannan foundation kuma ta je da wata ce hmm amma ba ta tambaya ba sai da karfin fuska eh haka ne amma saboda ta ta tambayar ne ko saboda tambayar da aka yi ne ta ta kunyatar da ita aka ga da ita bata da niyyar tambaya ai waccan da tambayar da aka yi ne ta yi mata nauyi shi yasa ta rufe ko kanta
kenan dai ta ga kunya ita
eh akwai alama haka akwai alamar haka wanda kuma ni a nan kuma kunyar bai kamata ta ji ba eh tunda ba ita ta yi tambayar ba na amma ita tana ganin tambayar da aka yi ba haka ya kamata ba ba zai ba kamata ta yi wannan tambayar ba saura kara ganta azaba sai ta rufe kanta kuma sai ta ji ta ma tana da tambaya na ta gane fagaddad wajaha wa qalat kaga wawu tufidu al-atfa ko yawa kuma la tufidu tartiba wa fi ba'd al-ahayin tufidu tartib kamar wa usun makalat ne ta wani lokaci wawu daga cikin ayyukansa akwai in ya zo under normal circumstances la yufidu tartiba wala tarjih amma wani lokaci kuma yakan ɗanyi nan dai kamar yadda yake nuni cewa da aka yi tambayar ne ta ji kunyar tambayar tara aka sai ta rufe kunyar da za ta yi na ta tambayar sai ta tukun sannan ita ma ta yi ta ta tambayar wallahu ta'ala ala babu manista haya fa amara gairahu duk su'ali kuma zai iya ɗaukar wancan ɗin cewa da za ta shi tambayar ta ne sai ta rufe kun rufe idan ta kuma sannan sai tambaya sai ta tambaya duk zai iya ɗauka akwai kila ihtimal saboda wawu ba dole ne ya fi ya bada fa'idan taqibi ko tartibi ba dai ya zama plain yawa to wannan zai yana magana kan babin mutumin da shi zai yi tambayar sai ya ji kunya sai ya kasa tambaya amma kuma dole sai an yi tambaya don haka sai ya aiki wani je tambayo masa kaga wannan nuna cewa akwai kunyar kenan ko yawa ana aliyin qala kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-miqdada ay yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa sa'alahu ni mutun ne mazza'an mai yawan fitar da mazi salsal mazi kenan yawa ina da yawan fitar da mazi saboda sha'awa tana yawan kama ni don haka ina yawan fitar da mazi kuma ni na auren yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma jin tambaye shi hukuncin fitar da mazi kaga da nauyi da yawa ko yawa mai babin ka kenan maganar ka kenan da da yake neman ta fita ya zama ka ce wawo ba dole ne ta fito nuna tartibi ba za ta iya nuna tartibi amma dai Allah na ba sakan ba ta nuna taqibi ba ta nuna kuma tartibi saboda haka fa amartu al-miqdad sai na tambaya sai na umarci miqdad min al-aswad nace ya je ya tambaya min annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya je tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala fihi al-wudu sai ce duk lokacin da mazi ya fita jikin mutum alwalarsa ta warware duk lokacin da mazi ya fita jikin mutum alwalarsa wato kenan ta warware kenan kaga abin da muke magana biyu jin kunya ba hujja ne wadda za ta hana ka sanin addini ba babu jin kunya gun ilimi amma kuma idan da kunyar za ka iya amfani da duk wata hanyar da kuma za ka sami ilimin yawwa wallahu ala eh yawa ita kai tsaye ta zo ta yi ta ce ina laha la sahi min alhaqi ko yawa iktibasi kuma ta yi atanas iktibasi dai daga inna Allah la yastahi an ya dariba masalan masalan ma Allah baya jin shakkar ya buga kowane irin misali inna Allah la yastahi an ya dariba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa hawa ko daga kuda daga sauro isama ba a yi magana ba abinda aka yi magana idan mutum idan mutum mai zai fita jikinsa alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba aka ce alwalarsa ta warware ko aka ce alwalarsa ta warware yawwa saboda in an zo hukuncin najasa kuma a jiki sai a yi magana na mazi najasa ne ko ba najasa ba ne ba a wannan babin ake ba yanzu abinda muke halil mazi minan nawaqid lil wudu'i amla ko waja'at al ijaba ala annahu yanqudu al wudu' yana warwarewa alwala yawwa in an je wancan ɗaya babin kuma don kuma shine malamai suka ce za a yayyafa ruwa ko yawwa babu zikirar ilimi wal fitya fil masjid babu da yake magana akan magana akan ilimi zikirar ilimi a rika ambaton ilimi ayi magana ta ilimi wal fitya da kuma ba da fatawa fil masjid a masallaci ya halatta a ba da ilimi a masallaci ya halatta a ba da fatawa a jama'a akan wata matsala da ta shafi addini a cikin masallaci ana yin haka an abdullahi bin umara رضي الله عنه أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله wani mutum ya tashi daga a cikin masallaci a cikin masallaci ya tashi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah min aina ta'amurana an min hilla ta ina zaka kuma mu umarni mu fara daukan harkar da ta shafi aikin haji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk mutanen da suke Madina za su dauki ihlal shine niyyar aikin haji ta ina ka zaka mu ce mu fara dauka mu fara ai daga wani point ne za mu fara ne mu dauki niyyar aikin haji sai ce to duk mutanen da suke Madina da wanda suke kewayen Madina to akwai wani guri ana kiransa Zulhulaifa anan za su yi ta haka sun fita daga madina za su je zulhulaifa sai su yi wanka su sa uniform din aikin haji su sallah raka'a biyu sai su ce labbaik allahumma labbaik idan aikin haji za su yi kadai sai su ce labbaika hajjan in haji da umra ne sai su ce labbaika hajjin wa umratan in kuma kirani ne za su yi a gurin za su imami ne da za su dauki niyyar da irin aikin hajjin da za su yi wallahu ta'ala ala wa yuhillu ali sham minar juhufa wanda suka taho daga siriya kuma akwai wani guri ana kiransa juhufa in sun fito ta siriyan su akwai wani guri ana kiransa juhufa in sun zo nan gurin don da suke kewaye ta duk wanda suka zo ta bayan wannan gurin a nan gurin su kuma za su yi wankan su za su yi abin da yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki duk wuraren an an kawo su an daidaita su yadda za su in kun je kun sauka a gurin akwai ɗakin wanka Allah kadai san iyakansu kowa zai je ya wanka ya sa ya yi nufan ɗin aikin hajji ya dako niyansa daga nan sai kuma ya tumfari makka wannan zaka kasa wani guri zaka ga tsakaninsa da maka ya kai kilomita 200 wani tsakaninsa da maka 300 mai yawa ma zaka samu wanda ya kai kusan 400 tsakaninsa daga maka don haka daga ni da nisa wa ihilla ahlal ahlal najdi min min qarni mutanen da suka fito daga najad ta wajen tabuk kenan ta wajen abin ina ne riyad ta yanzu hedikwatar saudi arabia su kuma akwai wani guri ana kiransa karni manazil karni manazil to su kuma a nan za su in sun tafo ta nan in sun zona sai su za su yi wanka su dauki nufa sai kuma su tumfari makka qala ibn umara ala dan umar yace wa yaz'amuna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal kuma ma mutane suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake cewa wa hillu ahli yaman min yalamlam mutanen yaman su kuma daga yalamlamu su kuma daga nan za su in sun tafo daga yalam daga yaman ɗinsu yaman nan jikin isafiya kenan ko yau su kuma za su zo yalamlamu a nan za su wa kana ibn umara yaqul abdullahi dan umar yana cewa walam afqahu hadhihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amma wannan magana cewa mutanen yaman za su yi daga yalamlamu ni ba da gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji ta ba amma na ji abu mutane su kuma sun ce a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji amma ni ba baki da baki na ji wato kenan a gurin sa ba saboda haka yanzu ina mahallin shahid da wannan hadisin anna rajulan kama fil masjid wani mutum a cikin masallaci ya ce ya rasulullahi in za mu zo aikin hajji daga ina za ka umarce mu fara ɗaukowa niyya daga ina za ka umarce mu fara ɗaukowa niyya mu mutanen nan mu mutanen ina kenan mutanen nigeria mutanen nigeria mutanen ina kenan yamma ko mutanen magrib ina ne namu a juhufa a juhufa jufa guri ne wanda ke zance ruwa ya cinye gudun ko ruwa ya cinye gudun amma ya halatta mutum zai iya ɗaukar niyya kafin ya iso gudun ba a son yi abinda ake hani shine ta'addul miqat idan mutum ya zo miƙatinsa in ya tsallake miƙatinsa shine yayi laifi amma kafin ya iso miƙatin zai iya yin wanka ya niyya ya dauka a ko'ina ya zo ya wuce ta miƙatinsa da uniform dinsa da niyyarsa wannan ba abin don haka kenan mutanen nan gida za su iya dauka daga Kano ko daga Bauchi ko daga Maiduguri daga inda za su tashi ba don komai saboda matsalar gurinmu yanzu ruwa ya cinye shi in jirgi ya tashi a makka da kai ba zai sauka ba sai a jidda jidda kuma ya tsallake mikati idan kuma ka tsallake mikati ba ka yi ba wasu malamai faitawan su kashi biyu wasu malamai suka ce lauriri ne da haka abdurrura to bihul mazurat sai ka je ka yi a jidda wasu kuma suka ce a tunda an ba da dama za a yi kafin to mutum ya yi kafin din in kuma ya tsallake to ya yi ta'addal mikat don haka akwai jini a kansa saboda haka sai ya yanka dabba idan ya je shi saboda ya yi laifi ya tsallake miƙatinsa wannan kenan na biyu akwai matsala mai ɗan sarkakiya a nan wanda ya kamata ce mu fitar da ita fili akan ta'addul miƙat din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wa'annan wuraren sai ya ce hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi alaihinna mimman arada al-hajj wal umra wa'annan guri na wa'annan mutanen ne mutanen nan sun fito daga nan sai su haramin su sai su tafi makka nan in sun fito daga nan sai su haramin su sai su tafi makka nan daga nan sai su tafi makka nan daga nan haka makka an sata a tsakiya ko da ka ce hunna wa'annan guraren la hunna na su wa'annan mutanen da aka ambata ne wali man ata alaihinna sannan kuma gurare ne wanda suka zo ta wannan gurin min gairi ahalihin na cikin mutanen da ba ahalin wannan gurin ba mai ma'aradar hajji wal umra cikin wanda suke nufin hajji da umra yanzu kai dan Najeriya ne ka tashi jirgi sai kenan sai ka tafi Malaysia daga Malaysia sai ka ce zaka tafi Makka to in ka tafi Makka yanzu ya kamata a ce ka tafi ta nan ne ka yi miƙatin ka anan niyyar ka ka zo Makka to yanzu ka tsallake Makkan ka tafi Malaysia in zaka tafi yanzu nan ne mutanen Malaysia ne to ba za a ce sai an kallafa maka ka dawo naku ka yi sannan ka tawo sai aka ce ka yi ta nan ɗin wali ma an ta'alihinna min gairi alihinna kuma na wa'inda suka zo ta wannan gurin ne ba 'yan gurin ba mimman aradal hajji wal umra cikin wanda suke nufin aikin hajji da umra to inda point ɗin rikicin yake shine mutanen mu wani lokaci sai su tashi daga Kano ko Bauchi jirgi ba zai tsaya da su ba sai a Madina idan jirgi ya kai su madina sai su dauka a zulhulaifa sai su ce ai an ce hunna la hunna wali man ata alaihi min gari alina kai kuma ka zo ta naka ka tsallake naka kaje kai na wani mun gane wannan to yawa da mutanen ba su abin nan yake yake abin nan jirgin ta nan zai tafi sura ka biyo ta kan naka kuma ka tsallake mikatin ka kuma ka zo na mutanen madina kuma ka ce wali man wali man ata alaihi min gaira alaina mai ma'ara da hajji wa umrata to da haka malamai da suke da wannan fahimtar suka ce to in mutum ya kuskura daga nan sai ya tafi ta madina sai ya dauka a zulhulaifa automatically ya yi ta'addil miqat da haka in ya tafi sai ya yanka dabba wanda ya tsaya a jiddan ma ya tsallake miƙati ne da a tafi ya ɗan samu sakali ba ta amma mai sa mutum ba zai a kano ba ba zai ba zai a kano ko kuma a ɗaya daga cikin abin da ya daɗa bani siƙa a kan wannan cewa lalle miƙatinmu ana tsallake shi shine lokacin da muka tashi daga kano sai aka ce mana assalamu alaikum idan mun je miƙati za a sanar da mutane sai kowa ya dauki niyya kenan mikatin a cikin ruwa yake kafin a sauka ne saboda muna zuwa ko aka ce assalamu alaikum jama'a yi min zumun iso kan mikaki ko saboda haka yanzu kaga automatically duk wani minti daya da rami a cikin jirgin nan tsallake mikati ta adin mikati ne saboda tsallake mikati eh ya fi zaman lafiya ya fi zaman lafiya sai dai za a ɗan sha wahala ne idan kuma ya yi madina da gai a to zan za ka sha zagaye kuma amma dai duk da haka da ya fi zama in kuma kana da yan canjin ka shikenan sai ka je sai ka sai katon bijimi sai ka yanka ko kuma tinkiya ko rago ko yawa in kuma da yaya irin na ne hannu baka to kariya tun daga gida sai kai wankan ka tun daga damba sai kai wankan ka tsahara baka kawai kenan a da an ce mun iso sai ka fara labbaik Allahumma labbaik shikenan magana ta mutu wallahu ta'ala ala na'am akraman Allah jami'a
sanarwar suna ɗanke sai ko na ko dai kawai yadda ya cikin gudun za a ce to wannan su suka sai da suke amma ni dai abin da kunne na yaje mu suka ce in mun iso miƙati za a gaya wa mutane an iso miƙati ta haka me niyya sai kullu niyyar sa a gurin ai kaga sun yi bara'atul bara'atul abin wannan sanarwar ne in dai ana cikin tafiya eh kusan da ita da ba ku rike duk daga faɗan su ya rufe gurin ba in dai wannan ne daidai kudin al-sabi a mara shi Eh.
ya ce da ana ci eh kuma ita yana faɗa a musu da shi kawai eh haka ne
ta yi wata gudun da yin da ba da kuma shi ne
amma abin da ake hallale wannan ni yadda na fahimci abun ni yadda na fahimci abin da jirgi ya tashi sai na shiga daki sai na yi wanka sai na ɗauki harami na sai na saka a jikina na toɓe kaya na zauna suna magana na labaika shi ke ko tun da na riga na sani ko ina da wani masaniyar ana cewa to jama'a min iso ina cewa labbaik allahumma labbaik shi ke na magana ta mutu eh tun da na riga na san da wannan kawai na shiga ban daki a cikin jirgin na yi wanka na na canza kaya na na fito na zo na mai da wannan cikin jaka na rata eh harami na na zo na yi zama na kan kujera da harami na jiki ana isowa guna na ce to jama'a assalamu alaikum min iso na ce labbaik allahumma labbaik labbaik hajjin wa umrata shikenan hajjata mu
babu man ajaba as-sa'ila bi akthara mimma sa'alahu babu da yake magana akan an tambayi mutum ya bada ansa fiye da tambayar da aka masa ya halatta eh amma tilka biya mini ya Musa eh to وعنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم متم يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا متم ده زي حرم يا جكن سنيه كما تيسكا قال سيتي لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويل ولا برنس ولا صوبا مسه الورس أو الزعفران سيتي نفر كودي تكون كاغا ba zai sa dogon riga ba jallabiya ba alkamis ba zai daura rawani ba ba zai sa wando ba ba zai sa hula ba ba zai sa duk wata tufar da aka shafa mata turaren warsu ko turaren za'afaran ba ba illam yajid na alaini idan bai samu silifas ba falal bisul kufain sai ya sa kofi guda biyu wale huma kuma ya yanke tsawon nasu hatta ya kuna ta hatalka a bai har su dawo kasa da idan sawunsa har su dawo id- kasa da idan sawunsa na kun fi ayyakan kawo nan ko tunda kamar safa yake yakan kawo kamar nan sai ya yanke iyaka na din heje bar zai bar tunda dokar shine mutum da silifar zai ba a sa ta kalmi sau ciki to amma tunda babu kufi ne da shi ba za a ce sai tobe ta yawo da kafa ba sai ya yanke shi kawai ta haka yanzu shi dai me ya mai tambaya tambaya me ya kamata a- a mai abin nan ya saka na aka ce masa ya yafa farin gale guda biyu ba shi ya yi ba sai aka faɗa masa kuma abin da ma ba za a a saka ba ya yi tambaya wani daban amma akwai abin da yake da damuwa a kansa wadda ya kamata ya fahimce ta wadda bai santa ba fiye da abin da yake abin nan tunda at least da ana tafiya aikin hajjin ai yana ga duk abin da mutane suke sakawa still yayi tambaya akai ko la'alla ma yana da abin a jikinsa amma dai yana so ya takadi ne so duk da aka shiru akan wannan it means abin da yake jikinsa an yi ijazansa kenan wannan abin zai saka amma kuma sai in addition to za su aka kara masa abubuwan da aka hana kara sa rawani kara sa hula kara sa dogon riga kara sa wando kar a sa duk suturar da in an shafa mata turaren wars ko kuma turaren za'afran saboda ke za an kara masa abubuwa da yawa kenan ilimi akan abin da abin nan shi yasa wani lokaci malamai in an tambaye su matsala daya suka buɗaɗa su yi maganganu har su kawo wasu abubuwan da ma suke da munasaba amma kuma gwargwadon zafin ilimin malami gwargwadon yadda zai kawo abubuwa masu yawa kuma duka suna da dangantaka da abin da ake magana a kai idan malami ya shiga wani shaci daban kuma yana nuna kuma kamar nan akwai rashin kwarewa sai dai bakin maganar kawai Allah ya bashi wallahu ta'ala alam kitabul wudu hula burnus burnus mufrad baranis jam'i
kamar yadda su suka ce burnus duk rigar da kokowa wanda yake da halada guda a halada duk wata nau'in riga ne guda duk sun shiga burnus inda da hula jikinta zai ta iya shiga kuma ko ba riga inda hula shi kenan kuma kaga ita ma rigar ai dogon rigar shi ma ta samu guri ka kan zasu walal kamis kitabul wudu littafin da ya shafi alwala babu la eh lokaci to alhamdulillah zamu dakata nan نكتفي بهذا القدر ونتوكل على الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته